الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da arzikin hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatun alkur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata majalisin da muke taruwa na masallacin juma'a da ke da sunan malaminmu na sunna a shek bubakar muhammad gumi allah ji kansa da rahama masallacin da yake nan anguwar kasuwar kaji a cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna yammaci na goma sha bakwai ga watan ramadan alif da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira wanda ya dace da shida ga watan uku miladiya shekara 2026 muna karatu a cikin suratul hijir mai albarka karatunmu na jiya mun tsaya daidai aya ta 66 ne a rama aya ta 70 daidai to mun tsaya daidai aya ta 70 insha Allah ta'ala cikin labarin annabi lutu ne da bakinsa mala'iku da suka zo za mu ɗora daga nan zuwa yadda Allah ba mu iko kafin nan akwai wata baiwar Allah da ta ba da naira dubu biyar asusun marayu da kuma alkur'anai guda uku shi kuma a wancan masallacin jami'in muhammad al'amin Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya mata bukatunta sannan kuma wannan yace da fatan an sha ruwa lafiya ce Allah yau malam albarka da nisan kwana amin tare da ku baki daya yana bukata a taya shi a taya su da addu'a Allah ya jarrabe su da rashin zaman lafiya a gidansu tsakaninsu da mahaifinsu akalla shekara takwas yanzu a taya su da addu'a Allah ya haɗa kansu da mahaifinsu sannan kuma kamar na jin kauri ku a taya su da addu'a Allah ya ba ta miji nagari ya saukar mata aure da alkhairi to Allah maɗaukakin sarki ya daidaita tsakaninku Allah ya sanya zaman lafiya a cikin gidanku Allah ya kori shaidan ya tashi wakilan shaidan daga cikin gidanku idan kuma ku ne kuke da wasu halayya mara kyau da ya sa mahaifin naku ya muku irin wannan hukuncin to sai ku gyara halayenku idan kuma dukkan abin da ya kamata ku yi kunyi na gyara da tuba da ban haƙuri da yi haƙuri ba to sai ku haɗa shi da waɗanda kuke ganin cewa zai ji daga gare su na yayye da abokai da ‘yan uwa waɗanda za su shiga domin a gyara tsakanin in kun yi duk abin da za ku yi abu ya gagare sai ku yi ta addu'a ku bar wa Allah maɗaukacin sarki Allah ya yaye Allah ya sauwaƙe wannan ke barka da shan ruwa ga dubu ɗaya a sa asusun marayu yana bar addu'a kan iyayensa da kansa baki ɗaya to Allah ta'ala ya biya muku bukatunku baki ɗaya idan iyayensu riga mu gidan gaskiya ne Allah gafarta musu idan suna raye kuma Allah ya inganta musu rayuwarsu kai ma Allah biya maka bukatunka da namu baki ɗaya ya ce bayan dubun gaisuwa mai yawa to yana fatan alkhairi da fatan Allah ya karbi da ibadunmu baki da amin shi saurayi ne matashi mai neman aikin gwamnati kuma cikin ikon Allah yana kan nema yanzu haka shi ya sa ma ya kawo wannan yadin a marayu akwai yadi da aka kawo to kai mai neman aikin gwamnati da haka za mu fara gashi da ya ce shi ya sa ma ya kawo wannan yadin a marayu kuma yana neman addu'a ta da sauran 'yan uwa musulmi sanadiyar faranta marayu da ya yi shi ma Allah ya faranta masa rai ya bashi wannan aiki da yake nema to ya yi tawassuli kenan to amma yadin naka gaskiya muka ba mu samu labarinsa ba sai a bincika a ji ta ina ya bi eh kuma yace aikin gwamnati yake nema in za mu maka addu'a maka na iya aikin gwamnati kenan shi kake bukata a bar sauran in ya so baɗi ma sake to gwamnati yanzu eh ana dogara da gwamnati yanzu ubangiji Allah ya baka aikin yi mafi alkhairi a gare ka sannan ya halatta mutumin da yake zuwa yana cin kasuwannin ƙauye ya rika yin sallar ƙasar kuma don Allah yana roƙon malam da ‘yan uwa su saka shi cikin addu'a akan Allah ya ɗorar masa da kasuwancinsa to Allah ta'ala ya ɗorar maka da kasuwancinka ya sanya albarka a ciki lallai idan kasuwar da kake zuwa ta kai kimanin ƙasaru me zai hana a yi ƙasaru dama ƙasaru ai ta matafiyi ne kuma mafi yawan tafiyar musulmai ai galibi ta neman abinci ne ai tafiyar ibada ba ita tafiyawa ba dama tafiyar halaliya neman yadda za a yi faɗi tashin rayuwa ita ce galibin tafiyar mutum amma aka shar'anta masa yin kasaru da haka babu laifi ɗan kasuwa don ya yi kasaru a kasuwar da ya je garin da ya je kasuwa matukar tafiyar ta kai a yi mata kasaru domin shi matafiyi ne kuma ko da gobe zai je wata kasuwa ko da jibi zai je wata kasuwa kasancewar kullum yana kasuwa ba shi zai hana ya kasar ba zai zama kullum yana kasar kenan tunda kullum yana kan tafiya yawa a shekara nawa ake yaye yaro a shari'a yana son ƙarin bayani don Allah yana so a taya shi da addu'a yana gidan to to yana gidan haya ne Allah ya hore masa nasa to Allah ya hore maka gidanka na kanka ya raba ka da gidan haya da takaicin gidan haya sannan kuma shekara nawa ake yaye ya danganta asali yadda alkur'ani ya zo da shi yaye shekara biyu ne wa fisaluhu fi amaini yaye shekara biyu ne to amma yaye yana zama shekara biyu ne idan ciki ya tsaya a wata shida saboda Allah ta'ala ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara da ciki da yaye wata 30 to kaga idan idan ciki ya ya sauka a wata shida to wata ashirin da hudu su ne na reno na shayarwa kaga shekara biyu kenan za a yi ga ɗan wata shida idan kuma ciki ya kai wata tara kamar yadda aka saba to kaga za a yi shayarwa ta wata ashirin da ɗaya kenan don haka ya danganta kuma shi kansa yayan in ma za a yi wata ashirin da ɗaya ko wata ashirin ko wata sha tara ko sha takwas al'amari ne da Allah maɗaukakin sarki yake tsakanin ita mai shayarwa da mijinta. E, tsakanin ita ita abinan ita mai shayarwa da mijinta, la tu dharra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi wa alal warithi mithlu zalik sai Allah yace wa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin wala junaha alayhima in sun nufi iyaye suka yi shawara a tsakaninsu da yarjejeniya babu laifi su yaye a lokacin da suke ganin ya kamata amma da in ya haura wannan lissafin na alkur'ani mai girma to nonon ba zai masa amfani ba ya tafi a hududin wannan lissafin in cikin wata tara ne shayarwan wata 21 in cikin wata takwas ne shayarwan wata 22 idan cikin wata wata goma ne shayarwan wata 20 haka mana kar a haura da shi yawan watanni sai dai a iya gazawa ƙasa to wannan babu laifi idan an daidaita an yi shawara kwamitin marayu sun ce yadin yana hannunsu su ne suka yi kuskure ba su haɗo da shi ba to kun ji abin da ya faru malam mai yadi yadinka ya iso Allah ya saka da alheri ya Allah biya maka bukata ya baka aikin gwamnati mai albarka yanzu sai a yi maka addu'ar da to yanzu ga wata ita ce ita yar izala ce gaba da baya amma tana a amma tana sauraron kasida wato yabon annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ta masu hankali take saurara ba wanda akwai sako ba hakan ya dace to gaskiya yabon annabi sallallahu alaihi wasallama mudin ma yana ɗibar mu in dai ana yabon annabi sallallahu alaihi wasallam yabon annabi akwai daɗin ji wato in banda alkur'ani babu abin da ya kai yabon manzon sallama daɗin ji idan ka samu wanda ya san shi ka samu wanda ya iya yabon kuma aka yi dace cikin yabon ba bid'a ba shirka domin idan da bid'a sai kana cikin jin daɗin sai ta ɓata maka rai inda shirka sai kana cikin jin daɗin sai ka ji wani abu ya soke ka gaba ɗaya sai lissafin ya wargaje sannan kuma idan babu kiɗa idan da kiɗa shi ma ba wani daɗi idan irin wannan kike nufi bege da yabon manzo sallallahu alaihi wasallam wanda babu kalamai na bid'a a ciki babu kalamai na shirka a ciki sannan babu kiɗa to wannan in kin samu ni wace aiko mu ko na larabci ko na hausa ko na fullanci nima a kawo amma inda sharewa ko da kiɗa a manzan Allah su salama nassin alkur'ani ya hana mu jin kiɗa da sharewa don haka ba ma jin kiɗa da sharewa idan irin wannan ne ke maki bari eh wai ta ce wai ka ji mukaddima ta wace yar izala ce gaba da ba kamar su yan izala kenan ba sa sanya ban manzo eh ita izala ce gaba da baya amma ai mu ne muka fi kowa cancanta da yaban manzo ba su Hassan bin Sabit su ne sahabban manzon Allah ba su Abdullahi bin Rawaha ba su ne sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana da yan bege sosai cikin sahabbansa don haka mu muka fi cancanta da yabonsa da begensa sallallahu alaihi wasallam wannan yake cewa shi ne wani bawan Allah ya bashi naira dubu ɗaya ya yi sadaka a lokacin shi ma ba shi da ko naira sai ya taba sai ya raba biyu ya dauki ɗari biyar ɗari biyar kuma ya yi sadaka da shi menene hukuncinsa akan haka ya gode babu laifi babu laifi eh ka ci sadaka to ko a ganin ku wata fatawa za a bashi cewa aka ce sadaka ba ce aka yaba wani ba in cewa aka yaba ne, to ko ko talauci zai kashe shi zai ba wanda aka ce ya bashi nasa amma aka ce ya sadaka kuma sai ya ga ya cancanta ai ya kyauta ma da ya raba biyu wannan kuma tambayar sa ita ce menene sahihancin hadisin alkunuti a sallar asubahi bayan karatun asuba bayan karatun sura to ai babu hadisi akai kunuti na sallar asuba wanda muka sani a littattafan mazhabar malikiya wanda ake yin sa a sallar asuba bayan an yi karatun sura kafin a yi ruku'u da lafazin Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka zuwa ƙarshe kuma a sirrance idan an gama a yi ruku'u shi wannan kunutun a yadda yake babu hadisi a kansa Balma abin da aka samu na hadisi shine hadisin da yake nuna cewa wannan kunutun bid'a ne hadisin Abu Malik al-Ashda'i alaihi rahmatullah tabi'i ne yace na tambayi babana babansa shine Tariq ibn Ashyam yace na tambayi babana Tariq radiyallahu ta'ala anhu yace baba na san kayi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayi sallah a bayan Abubakar kayi sallah a bayan Umar kayi sallah a bayan Usman ka yi sallah a bayan aliyu a kanu ya kunutu na filfajiri shin sun kasance suna yin kunutu a sallar asuba kala sai ya ce ai ya bunayya bid'atu ko ya bunayya muhdas ce ai ɗana wannan abun fararre ne mana daga baya aka zo da shi ban san shi ba a sallar manzan Allah salama da khalifofinsa guda hudu kuma ba wanda tsariku bai yi sallah a bayansu ba ba a bayansa ba ya ce ba sa yi to kaga al'amari ne wanda yake daga baya ne aka zo da shi balle ka ce akwai hadisi a kansa kunutun da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine kunutun wutri ko kunutun nazila kunutun wutri kunutun da yake yi a sallar wuturi kunutun nazila kunutun da yake yi idan wata masifa ta faru ga al'ummar musulmi a cikin sallar farilla nan ma a raka a ƙarshe wannan shine abin da ya tabbata akwai musulmai to mutum ne ya kasance a gidansu akwai musulmai da waɗanda ba musulmai ba amma mahaifinsu shi musulmi ne sai ya rasu da aka zo rabon gado aka ce waɗanda ba musulmai ba ba za su ci gadonsa ba da suka ji haka take suka musulunta shin a wannan halin za su samu gado arama wannan haka yake a shari'ar musulunci babu gado tsakanin musulmi da kafiri eh musulmi baya gadon kafiri kafiri baya gadon musulmi wannan shine ra'ayin jumhurin malaman musulunci kuma shine yake da hadisi ingantacce yanzu waɗannan da mahaifin nasu ya rasu da aka zo rabon gado sai suka musulunta musuluncin gado shi wannan musuluncin nasu ba za a ce ƙarya bane ba amma shin za su ci gado bayan sun musulunta a bayan rasuwarsa jumhurin malamai suka ce ba za a ba su gado ba saboda lokacin da ya mutu su ba su cancanci cin gadonsa ba shi ne cin gado daga cikin sharuɗan cin gado shi ne ya zama lokacin mutuwar wadda za a ci gadon kai ka cancanci cin gadon ka cancanci cin gadon idan rayuwa ce shi yasa ko dai rayuwa ta zama ta hakika ko ta zama ta kaddara ta hakika shine ya mutu ya bar ku kuma har kun masa kuka ta kaddara shine ciki idan da akwai shi sai a kaddara masa rayuwa ita ma kaddara ta za a yi ta yadda inda zai fito ba rai to shikenan ba za a ce ai lokacin da baban ya rasu yana motsi ba to a lokacin da yanzu ya rasu yana mutuwa gado ya tabbata sai zama ba kwa ciki to shi kenan yanzu ba za ku zo ku zama magada daga baya ta hanyar musulunta ba wannan shine ra'ayin jumhurin malamai to amma bisa maslaha a raba da su shi zama maslaha domin ijtihadi ne akwai sabani akwai riwaya wajen Imam Ahmad bin Hanbal da ya tafi akan cewa za a sa su a gado tunda sun musulunta manatsu hukuncin dama shine suna kafirci kuma yanzu sun musulunta shikenan yanzu a kau da kai daga cewa sai ba mutuwa suka musulunta sun dai musulunta ba a raba gado ba tunda ba a raba ba suka musulunta in an raba kafin su musulunta magana ta kare musulunci su ba zai sa a karbo abin da aka raba zuwa sake rabawa ba amma idan ba a raba ba suka musulunta imamu ahmad a wata riwaya ya ce a shigar da su a raba da su to wannan saboda maslaha a zauna lafiya ai hakan din fatawar wani malami ne ita ma ya fi muku zaman lafiya akan a hakan ɗin ku ce ba za ku raba da su ba su fasa yin musulunci akan abun duniya ta gani wanda a rarrashe su ka san su ma za a ɗan ƙara ya fi yawa saboda su zauna a musuluncin ai mu ya fi mana akan mu ba da fatawar cewa a hana su jama'a an gane ko yawa mu yan a gyara ne ba yan abata ba ne hukuncin wanda ya bayar a rubuta mar saki saki saki zai ba wa matarsa a halin kuma ya iya rubutu don Allah menene hukuncin fitsari a tsaye to wanda ya bayar a rubuta masa sakin matarsa alhalin ya iya rubutu matsoraci ne shi ne hukuncinsa idan an rubuta ɗin kuma duk ɗaya ne da ya rubuta da ya sa a rubuta masa saki dai saki ne shi kenan bai yi laifin komai ba sai dai ya nuna yana tsoron saki fitsari a tsaye kuma asali fitsari da bayan gida a tsuguni ake yi wannan shine ladabi na asali saboda idan mutum zai biya bukata ana son ya kiyaye al'aurarsa ana son ya yi nesa da mutane da jinsu da ganinsu da sunsunarsu ya nesanci wurin da iska take fuskantar sakar ta hure masa abin ya dawo kansa ya nesanci rami kar ya tsilla a cikin rami wani abu ya fito daga cikin rami ya nisanci hange-hange saboda kar ya daina hange-hange su haɗa ido da sarkuwarsa ya nisanci kunnan mutane kar ya je yana fitsari iska ta fita fur sai a kunnan masu wucewa ya nisanci yadda za a jiyo warinsa sannan ya ɓuya yadda ba za a gan shi ba sannan idan zai tsuguna ɗin ya rika tattare tufafin nasa har ya kai ƙasa kar ya yaye ya makale a haɓarsa yana tsaye yana kunce lawaje ya kunce shi ya zoɓe shi a ƙasa sannan sunan wani wata rajab waɗannan su ne ladubban biyan bukata an gane ko? to amma idan wajen da mutum ya je zai yi fitsari waje ne wadda idan ya ce zai tsuguna waje ne da caɓi da ƙazanta da najasa zai ɓata mashi kaya sannan kuma waje ne mai laushi da idan ya tsaya ya fitsari a tsaye ba zai fatse shi ba to ya nisanci ƙazantar kar ya tsuguna ya yi a tsaye shi ya fi masa amma idan waje ne wadda yake mai tauri ta yadda in yayi a tsaye zai fatse shi amma in ya tsuguna ba zai bata kayansa ba to ya tsuguna shi ya fi malaman malikiya Allah ya musu rahama suka ce idan waje ne mai laushi kuma mai tsarki ta yadda in yayi a tsaye ba zai fatse shi ba idan ya tsuguna ba zai bata kayansa ba to kowanne yayi duk ɗaya ne amma tsugunan ya fi an gane ko yawwa Allahu ta'ala alam Allah ramma za mu ci gaba daga faɗin Allah tsarkakakken sarki na'am fa asr bi ahlika bi qit'in min al-layli wattabi' adbarahum na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء لوط المرسلين فلما جاء لوط المرسلين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون
فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنهم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمكرون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخصون قالوا أولم ننهك عن العالمين
ubangiji ta'ala yace falamma jaa ala lutul mursalun qala innakum qaumun munkarun wa'annan ayoyi mun karanta su jiya labari ne akan kisar annabi lutu alaihi salatu wassalam bayan baki sun bar wajen annabi ibrahim sun zo wajen annabi lutu shi ma annabi lutu ya dan samu tashin hankali da ganinsu domin mutane ne zaratan maza kuma kyawawa kuma ya san garin babu lafiya suka ce da shi mun zo ne da saƙon abin da suke tantama shine na azaba mun zo da gaskiya kuma da gaske muke maka don haka umarnin da aka bayar shine da daddare ka tattari iyalanka a wani yanki na dare kuma ka bi bayansu idan an kama hanya kar wani ya waige jiya mun yi bayanin abin da malamin tafsiri suka ce hikima da ta sa aka hana waige sannan kuma ku kama hanya ku nufi yadda aka umarce ku Allah ya ce mun masa wahayin abin da duk zai faru ba a rurrufa shi ba mun kuma sanar da shi cewa sakan waɗannan mutanen naka da asuban nan da safiyan nan mai zuwa ta gobe su zai kare a ban ƙasa gaba ɗaya to ana cikin haka mutanen cikin gari sun samu labari da yake duk garin kuma gaba ɗaya sun riga da su tamala'o sun riga sun haɗa kansu sun zama mutanen banza fajirai masu neman maza labari ya same su cewa an yi baki gidan annabi lotu suka zo su suna yi junansu albishir an yi bakin maza annabi lutsu ya ce waɗannan fa baƙina ne kar ku kunyata ni ku ji tsoron Allah kar ku tozarta ni suka ce ba mu hana ka karɓan baƙi ba awalam nan haka anil alami ba mu hana ka kawo baƙi ba shi sa wani wuri yace ata'tuna dhukurana min alalami yanzu ko kuke zakke wa maza min alalamin daga cikin mutane to nan alalamin in sune ana awalam nan haka anil alamin ba mu hana ka zuwa da baki maza mutane ba kamar suna mashi mai kashedi kamar yadda suratu hud suka ce da shi malana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid ba mu da bukatar mata ka san abin da muke nufi ka san abin da muke so anan yace qala haula'i banati in kuntum fa'ilin ka karanta wannan na'am waja'a وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين
Ubangiji ta'ala ya ce, Ƙala ha'ula ibanati in kuntun fa'ilin, annabi Lutsu ya ce, To, ga ‘ya'yana nan in kuntun fa'ilin idan kun kasance masu aikata aure, in za ku yi aure ga ‘ya'yana nan, malaman tafsiri suka ce, Ya danganta wa kansa ‘ya'ya ba yana nufin ‘ya'yan cikinsa ba ne, yana nufin ‘ya'yansu ‘ya'yan cikin gari a matsayinsa na annabi, ai, kamar uba yake mai reno, mai ladabtarwa da tarbiyyantarwa. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ana lakum bi manzilatil abi uaddibukum a wata riwaya uallimukum ni a gare ku kamar uba nake ina ladabtar da ku ina ba ku ilimi don haka ga nan ƴaƴana a cikin gari ku ainihin aura mana in kuntum fa'ilina in kun kasance masu yin aure masu aikata aure ku ce ku aure su mana wasu malamai suka ce a nan ƴaƴana ƴaƴansa yake nufi na cikinsa kar ku yi haka idan aure kuke bukata ga 'ya'ya a gidana ku zo a yi aure to amma suka ce malana fi banatika min haƙƙi suka ce ba mu da wani abin biɗa wajen 'ya'yan naka da kake faɗa mata e wa innaka la ta'lamu ma nurid ka san mu maza muke bukata to wannan babu shakka duk wanda ya samu kansa a irin wannan yanayi to ya ɗimauce shi yasa Allah ya ce la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahu Allah ya ce la'amruka ya ce na rantse da rayuwarka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ake saukan mashi da wannan wahayin ake bashi wannan labarin yanzu da shi Allah yake mukhataba shi Allah yake magana la'amruka na rantse da shekarunka na rantse da rayuwarka saboda shi Allah yana iya rantsewa da duk abin da ya ga dama ai washamsu wa duhaha wal qamari idza talaha والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والتين وطور السنين وهذا البلد الأمين wannan duk Allah yana rantsuwa da duk abin da ya ga dama la'amruka na rantsi da rayuwarka ko na rantsi da shekarunka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqadi iyad babban malamin sira alqali iyad yace ittafaqa ahlut tafsiri fi hadha أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم yace malaman tafsiri qatiba malaman tafsiri sun yi ittifaki cewa wannan rantsuwa ce daga Allah mabuwayi madaukaki wanda yayi ta da yawan shekarun rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka dubi ashafa bi ta'rifi huquqil mustafa don haka la amruka na rantse da rayuwarka ya Muhammad innahum lafi sakratihim ya'mahun lallai su lafi sakratihim suna nan a cikin wato mayansu ko suna nan a cikin magaginsu ya'mahuna suna bagauniya suna ɗimauci a cikin magaginsu an siffanta halin da suke ciki da magagi an kamanta su da mai maye ko kuma mai magagin bacci ya'mahuna suna ɗimaucewa ko suna bagauniya wato bugun duhu duhu kan duhu hankalinsu baya tare da su domin suna maganganu irin na bugaggu domin suna tunani irin na waɗanda suka suka kwale suka suka suka gama hawa sama irin na shayayyu to kuma dama Allah madaukakin sarki yakan siffanta su da rashin hankali yakan siffanta su da rashin zuciya ta fahimta da rashin ido na ganin gaskiya da rashin kunne na jin gaskiya walaqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun ubangiji ta'ala yace hakika mun halitta wa wutar jahannama da yawa daga cikin aljanu da yawa daga cikin mutane suna da zukata amma ba su da fahimta da zukata suna da idanuwa amma ba sa gani da idanuwa suna da kunnuwa amma ba sa ji da kunnuwa Allah ce waɗannan kamar dabbobi suke kai sun fi ma dabbobi bata ula'ika humul ghafilun su ne gafalallu shine faɗin Allah anan innahum lafi sakratihim ya'makun suna nan a cikin wannan gafalar suna nan a cikin wannan mayan suna nan a cikin wannan duhun kan suna ta bagauniya a haka suke rayuwa Allah ce na rantse na rantse da rayuwarka wannan shine halin su su maganganu ne irin na marasa hankali kuma haka duk wanda baya kan shari'a idan ka dubi tsarin rayuwarsa sai ka ga akwai hauka a ciki sai ka ga akwai hauka a ciki duk wanda baya da shari'a in talaka ne futuk kuma ba shi da shiriya tare da shi ka dubi rayuwarsa za ka kamar ta mahaukata idan mai kuɗi ne ba shi da shiriya ka dubi rayuwarka rayuwarsa za ka kamar ta mahaukata kamar ta mahaukata wani mai barkwanci ya ce sai a je turai a sayo kare a sako shi a jirgi ko ba haka ba to ya kake gani ya ce suna nan duka ne ba sa yi to irin wannan irin wannan gafala da ɗimuwar kai wadda za ta mayar da mutum kamar bugagge ta mayar da mutum kamar mahaukaci wallahi rashin shirya yake haifar da ita a waye yake duniya kan idansa a buɗe yake amma rashin shirya sai ya dinga ayyuka irin na bugaggu ilimin zamani yana da shi ilimin duniya yana da shi in kuɗi ne akwai kuɗi amma kuma sai ka ga yana abubuwa hankalinsa irin na mahaukata saboda ba shirya shi sa wannan shiryar ku rike ta kuma a ci gaba da neman ta ai ba haka kawai Allah madaukakin sarki ya dora mana tambayar sa shirya sau goma sha bakwai a rana ba ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim in baka nafila ma sai ka faɗi wannan sau goma sha bakwai a rana kana musulmi kuma ai baka cewa an riga an shirye ka tun da kana sallah kana ci gaba da cewa ihdinas siratal mustaqim saboda shiriyar baka da abin nema da ya kai ta ita ce tafarkinka ita ce haskenka da kake bi kake sanin ina zaka taka don haka wannan shirye ita ce jagorarka in babu ita kamar makaho ne ba sanda haka za ka din mika hannu kana shisha shi ma ka hankaɗi wannan ka hankaɗi wancan a hankaɗe ka ka ture can ka faɗa can ka faɗa can tamkar makaho ne ba sanda idan babu shirya tare da kai don haka wannan shiryar muna da tsananin bukatuwa zuwa gare ta ita ce take saita mana kwakwale da tunani Allah ya ce na rantse da rayuwarka ya Muhammad wannan abin da suke yi gafala ce da buguwa irin na waɗanda ba su da shirya kuma a ciki suke bagauniya suke rayuwa suke faɗi tashi ba komai bane abin da ya same su kenan ba za su iya ganewa ba fa akhadhatuhum sayhatu mushrikin Allah ya ce sai kuwa as-sayha tsawa sai ta far musu mushrikina lokacin da rana take hudowa ai dama an ce inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib lokacin lokacin hallakar da su shine asuba wato safiya kuma safiya ba nan take kusa ba tunda kamar gobe da safe ne za a yi abun yau ake batu to ina nan ina safiya a wajen Allah kai kam da nisa a wajenka amma a wajen Allah ina nan ina safiya shine mai aikata aiki kuma abin da ya faru kenan da safen kenan an ce mushrikin wato safiya ce amma rana tana dab da hudowa alamomin bayyana ta sun fara bayyana daidai wannan lokacin ne kawai sai tsawa daga sama sai tsawa tartatsi na ƙara mai tsanani wani abu ya tarwatse da farfatsun wuta shine saiha wasu kuma suka ce saiha daga ƙasa ne ƙasa ce take ƙara sai ta yi wata wuta sai ta buɗa suka ce asaiha tana zuwa da ma'anar arrajifa arrajifa tana zuwa da ma'anar asaiha wata tsawa ce mai wuta daidai lokacin da rana za ta hudo da safe daidai lokacin abin ya faru ba su da masaniyar wani abu zai faru ba su da masaniyar wani abu zai faru ba ƙararrawa ba kusur kuma ba a sanar da su ga abin da zai faru ba shi kuma annabi lutu ya riga ya yi nisa da masu imani so gari ya waye masu ɗumame an fara masu gona an fara masu buɗe shago an fara masu kaza masu kaza masu dakali a ƙofar gida masu jiran mai kosai masu jiran mai koko yadda dai aka saba rayuwa ta karkara an fara hada-hada sai bom ya fashe Allah yake faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijjil ko karyawa ba yi ba faj'alna 'aliyaha ay fasayyarna 'aliyaha safilaha sai muka mayar da 'aliyaha saman alƙaryar safilaha ya zama shine ƙasa wato aka yi musu juyin waina wadda muke ce kulikulin kubra aka kifa su sai saman ya koma shine ƙasa nagarin to ƙasa tana ina kenan tana sama ya kake ganin wannan ƙasan idan aka ce ta koma sama wa zai rike ta yanzu ba bukatar a tambayi su kuma yaya suka yi ba bukatar a ce maka su kuma sai muka juya su kansu ya koma ƙasa a wannan kuma ba sai ka tambaya ba to iya wannan idan an yi aka yanko ƙasar a kansu da duwatsunta da komai ai shi kenan magana ta kare ko to amma tare da haka Allah ya ce wa amtarna alaihim hijaratan muka yi musu ruwa na duwatsu ba fa wa anzalna ba in an ce wa anzalna ai mai yiwa kaɗan ne wa amtarna sai muka yi musu ruwa na hijaratan na duwatsu min sijil na gashashen taɓo ƙonannen taɓo gashashe cikin suratu hud Allah ta'ala ya ce fa amtarna ko amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud muka yi musu ruwan duwatsu na gashashen tako mandud ba kakkautawa iratatatata shine mandud haka aka yi musu shi mamako kamar da bakin kwarya kuma tunda dutsen azaba ne duk wanda ya same shi ya shiga uku kuma kar a ce ijara Allah ya ce ijara dutse na azaba wanda aka mulmula shi na tabo aka yi masa zane don ya ƙara zafi aka kuma gasa shi don ya yi zafi kar ka ɗauka cewa hoge ne na basusa Allah ne fa yake magana shi kuma Allah babba ne so ka kamanta girman dutsen da wane ne yake magana yawwa saboda kar ka dinga kwatantawa da wani hoge na tsakon kwanan kofar gidanku Allah ne yake magana Allah kuma mai girma ne ka san babba baya abu kaɗan don haka dutse ne irin wadda Allah yake bayaninsa wadda ya siffanta shi da gashi sannan kuma ƙasa ce aka gasa ta taɓo ne aka gasa shi sannan kuma musawwamatan inda rabbika an riga da an masa zane daga wajen ubangijinka zane irin wadda zai yi raɗaɗi idan ya taɓa mutum. Allah ya ce, Inna fi zalika la'ayatin lil mutawassimin. Lallai cikin wannan abin da ya faru, fi zalika cikin wannan al'amari da ya samu mutanen annabi Loto, la'ayatin akwai darussa, akwai ababen lura ababen la'akari, amma lil mutawassimina ga waɗanda suke da hangen nesa, ai mutafarrisin, waɗanda suke da firasa, waɗanda suke da la'akari suke da dogon nazari su ne almutawassimun ba kowa ne yake iya ɗaukan izina da wani ba jama'a inda a ce kowa yana iya ɗaukan izina da wani to ai mu kanmu rayuwar mu yanzu ta ishe mu darasi amma ai mantawa ake yi waɗanda za ka gani a gare su ka gyara ga sunan kata-kata amma kana ganin su baka gyara ba a idonka kana gani ka ga abin da ya faru da su sakamakon wani abin da ka san kai ma ka san shi amma abin ya same su kai baka ɗau darasi ba gashi nan ba abin da ba ma gani rayuwa ya kamata ta zama darasi amma wallahi in Allah bai kintsa wa mutum hankalin tunani da ɗaukan darasi ba yana gani ana yi ba zai zama darasi ba ba ga mutuwa ana yi ba ba ga na mutuwa ana yi ba wa aka taɓa binne shi ya taso waye ya taba shiryawa ya sallama da iyalansa ya je kwanta ina kowa kai shi ake kuma kowa aka kai shi ba zai dawo ba kuma dukkan mu nan mun yi imani cewa mu ma hakan zai faru da mu kuma mun yi imani cewa idan mun mutu za a binne mu kuma idan an binne mu ba za mu dawo ba mun yi imani da wannan mun gaskata duk daɗin da muke ji mun gaskata cewa idan mun mutu haka za a ɗauke mu a salibe mu daga cikin daɗin a je a binne mu irin yadda aka binne kowa mun san da wannan sannan duk gatar mu mun yadda cewa idan an binne mu ba za mu fito mu dawo ba babu wani kohorkinsa ba a yi ya tafi kenan har abada mun san wannan mun yadda da wannan amma gashi nan yadda muke rayuwa mutuwa ta daina zama darasi mutuwa kawai ba ba ba kulikulin kubura ba ba hallakarwa ba mutuwa ta daina zama darasi kai akwai irin mutuwar da wani zai yi irin yanayin mutuwar da yayi bata sa ire-irensa sun ɗau darasi ba nawa ne mota ta kwankwatsa su a gudun rashin hankali ta kwankwatsa su sai da aka kankara da tebur ‘yan uwansu direbobi sun dena? Su dena ba. Don wane goma ta yi kukan kura da shi, ta murtsike shi, an kankare shi da tebur, da ku aka je aka yi jana'izarsa aka binne shi, ana alhini. Amma gobe in za ka je Kano haka za ka takata. Ba abin da za a fasa, abin da ya faru da shi bai zame maka darasi ba. da 'yan boris ɗin mashin da 'yan gudun doki ba abin da ba su gani ba amma ba su fasa ba to haka ne a ce abin da Allah yake faɗa cewa ɗaukan darasi akan wani sai wanda Allah ya bashi hangen nesa ba kowa ne yake ɗaukan darasi ba inna fi dalika la ayatin lil mutawassimin Allah ya ce wa tilkal amsal nadribuha linnas misalai ne ga sunan muna buga wa mutane wa ma ya'qiluha illa alalimun amma babu wanda yake fahimtar misalin da muke bugawa ba wanda yake daukan izina illa alalimuna sai waɗanda Allah ya bude kirjin suka samu ilimi ba wace yana in gemun dan uwanka ya kama da wuta ka shafa wa naka ruwa to amma ana shafa ruwan ne ana shafawa to ya kamata mu ɗau wannan mu sa shi a cikin darasinmu ya zama babban darasi daga cikin darussanmu na bana yaya za a yi na iya ɗaukan darasi a rayuwar nan ka ɗauki wannan ka sa shi daga cikin zuciyarka daga yanzu ya za a yi na iya koyan darasi a kan wani maƙocina abokina yaya za a yi ɗauki darasi a kan wani ni kuma da dinga gyarawa ina gani a wajen wane ina gyarawa ina gani a can ina gyarawa ina jin labari ina gyarawa da an gyara abubuwa da yawa amma idan an gani sai a manta za a yi alhini za a yi kaito za a ji takaici za a ji bakin ciki amma wa ma summiyal insanu illa li nafsihi ba a ce wa mutum insan ba sai dan yawan mantuwarsa sai ya gafala sai ya manta Allah ka samu cika da imani ubangiji ta'ala ce a walam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur Allah ce yanzu ba za su yi tafiya a ban kasa ba su yi tafiya mana a ban kasa su gani to mu yanzu ai ko ba kai tafiya ba a cikin gari ma ga darussa nan ga ayoyi gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah fa yanzuru fa takunu lahum qulubun yaqiluna biha sai su samu zukata da za su rinka hankalta suna fahimta da su au azanun yasma'una biha ko sa samu kunnuwa da za su rinka jin gaskiya suna ganewa fa innaha la ta'mal absar sai Allah yake lallai idanuwa ba su suke makancewa ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zukata da suke cikin kiraza su ne suke makancewa idan zuciya ta makance ido ba zai ga gaskiya ba kunne ba zai ji gaskiya ba ita kanta ba za ta fahimci gaskiya ba don haka duk abin da aka yi da ita ba za ta gane ba saboda ta kife ta rufe Allah ya kiyaye Allah ta'ala ce abin da ya faru da mutanen annabi lutu la ayatin lil mutawassimin darussa ne ababen la'akari ga masu hangen nesa sai ce wa inna ha labi sabilin muqim wa inna ha wannan ha malamin tafsiri suka ce yana komawa alkariyar ce wa inna ha kuma lallai wannan alkariyar labi sabilin tana nan akan gwadabe muqimin wanzazzan gwadabe kamar ya alkariyar ga ta nan akan hanya sabil hanya muqim hanyar kuma tana nan bata mutu ba abinda Allah yake gaya mana shine abin da ya faru da su ya faru da su amma Allah ya bar gidajensu da alamomin su aya yanzu ga nan gidajen nasu ya zama kufayi kuma akan hanya kuma Allah ya bar hanyar wanzazza ba hanya ce mai karewa ba hanya ce da dindindin tana nan Allah ya ce sabilun muqim hanya ce tana nan sabita lafi tsarikin bakin wadihin sabitin ya sulukuhun nasu hanya ce tana nan a fili warewake tabbatatta mutane suna bi mutane suna bi Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billayli afala ta'qilu Allah ya ce wa innakum ku dinnan fa ga kunan latamurruna alaihim kuna bi ta kansu kuna bi ta kufayinsu musbihina wa billayli safiya da dare ku wuce da safe ku wuce da yamma ku wuce da daddare kuna gani kufayinsu Allah bai bari ma gurin ya halaka ko wasu sun assasa gari a wajen an manta ba ko an maida wajen gona yana nan kufayi a hanyar sham a ƙasar filistin a hanyar tafiya sham yana nan shine sabilin muqim wasu malamai suka ce muqim yana nufin wato bayyananne wazi yana kan hanya a bayyane wasu suka ce muqim baqin sabit yana nan hanya ce da tana nan tabbatatta Allah ya ce ba ku da hankali shi yasa Allah ya ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana atibatu alladhina min qablihim dammara Allahu alaihim ba ta tafiya ne su ga kufayin waɗanda suka ƙaryata waɗanda suka gabace su dammara Allahu alaihim Allah ya darkake garin a kansu an shafe su an bar garin yana nan Allah ya ce walil kafirina amsaluha sauran kafirai ma za a musu irin haka in ba su gyara ba wannan darasi ne da haka barin gurin akan hanya ana wucewa to wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah Allah ce wa in kana ashabul aikati da zalimin na inna fi zalika laayatin lil mu'minin afwan ko inna fi zalika laayatin lil mu'minin Allah yace cikin hakan nan akwai abin la'akari ga mu'minai mu'minai wanda suka yi imani suna daukan darasi a cikin irin wannan abubuwa ai kaji yadda wurin yayi tsit ai kaji yadda wurin yayi tsit saboda Allah ne yake bayyana fushinsa sa Allah ne yake mana bayanin yadda ya yi da masu taurin kai to duk mai imani zai nutsu ya yi shiru wannan abin ya sa na gamsu cewa kuna da imani Allah ya muku albarka saboda idan nyamur idan kafirai ka tara idan kafirai ka tara waɗanda ba musulmai ba kana musu wannan sai ce tatsuniya ce almara ce dariya za su amma mai imani sai ya nutsu sai ya tsiki to Allah ya ce aya ce ga muminai albishirin ku muminai ne insha Allah ta'ala Allah ka sa mu muminai ne sai Allah ya ce
وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين
Ubangiji ta'ala ya ce wa in kana ashabul aikati lizalimin fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin yanzu Allah subhanahu wataala ya shiga kuma labarin wasu ashabul aika ashabul aika sune mutanen annabi shu'aib ana ce da su ashabul aika ita kuma al'aika wato wuri ne mai yawan bishiyoyi mai duhu wanda da Hausa ka ce masa duhuwa wato mutanen duhuwa yanzu kuma batun su akai wa in kana ashabul aikati lizalimin Allah yace wa in kana ai wa qad kana ashabul aikati lizalimin haqiqa haqiqa mutanen duhuwa azzalimai ne su ma sun ki gaskiya mutan duhuwa sune mutanen annabi shuaib Allah yace haqiqa azzalimai ne sun zalunci kawunansu fantaqamna minhum da suka yi zaluncin nan Allah ce sai muka ɗauki fansa daga gare su muka gwada musu darasi irin yadda aka gwada wa na kafin su wa innahuma labi imamin mubin Allah ya ce kuma su biyun duka labi imamin mubin ai labi tariqin wadi'in bayyin su biyun suna nan akan hanya bayyananniya a fili warwake su biyun suwa malaman tafsiri suka ce ana nufin da ƙaumu lutin da ashabul aika ai dukkan ai makota ne da aka dammare mutanen annabi loto annabi shu'aibu ya biyo baya ba da jimawa ba su ma da suka ƙi gaskiya aka darkake su Allah ta'ala ya ce da su mutanen lotun da su mutanen shu'aibu shine wa innahuma waɗancan ɗin na lutu da waɗannan ɗin na shu'aibu labi imamin duka labi tsarikin suna nan akan hanyar mubin a fili wasu malaman tafsiri suka ce a'a wa innahuma da shi lutu da shi shu'aibu su biyun labi imamin kowa liman ne mubin bayanan liman Allah ne ya naɗa shi ba shugabanci to ƙarin bayani akan ayoyin sai Allah ta'ala ya tashi mu lafiya abinda muka yi daidai Allah ta'ala ka tara mu cikin ladansa abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا وأجد بالحق أئمتنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وإنهم على أمر الدنيا والدين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله